الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالزهر نعم ولما كان هذا الابتلاء شرفا yayin da wannan jaraba da bala'i da musiba daga mahasada ya zamo ɗaukaka ne jama'a Allah ta'ala ne hawa sa'adin ummati min al-bala'i wal mi'ad jami'an ma kana mutafarriqan fil umam as-salifati yu'lu darajati Allah ta'ala sai ya tattara ma keɓantaccen wannan al'umma ya tara masu bala'i da jarrabawa duka ya tara masu abin da ya rarrabu cikin al'ummomin da suka rike a suka riga al'ummin da suke magabata to duk abin da ya rarrabu gare su sai Allah ya tara makebantaccen al'umma da Muhammadu na bala'i da jarrabawa ya kuluwi da rajatai don ɗaukaka daraja waɗannan ke fatattun bayan Allah shi al'umma na sallallahu alaihi wasallam shi zai kawo misali tun daga sahabbai har ya zuwa zamanin da yake magana fakar kana abdullahi ibn zubair abdullahi ibn zubair ya zamo kasirar khushu'i fi salati mai tsanani mai yawan jin tsoron Allah a cikin sallah in yana sallah duk abin da an ka yi shi ko da za a yanka jikin shi ne bai ji komi za a yi mai bai ji saboda zuciya ta riga ta nutsu cikin ganawa da Allah ba sai a yi shi ba kalubi suka ce don gaishe inda hu mura'in ayar ya ce ya kai to ba zai gwada musu tsoron Allah zanen kuma suka ce mazinaci ne وصفوا على رأسه ماء حميما وهو ساجد وهو لا يشعر يا زو يا سجدا ku bari ku gani an ka samo tafsashin ruwa an ka kwara ne ga kai laraba ga yawan gashi ga tafsashin ruwa ga ya sujada amma bai ji an samu ruwa ba ko wani sanyi ba zai zai bai damu da su biya ma ji an zuba ruwa ba amma kaga ai shi kan da cikin ya san ya gamu da zai haka ya daɗe yana hama da matsanancin ciwon kai saboda wannan tafasashen ruwa da an ka wasa mai yana sujada kuma kasan ba ba na koyi ba ne ko to don haka sai a yi haƙuri suka zuba mishi ruwan zahi mai tsananin zahi yana sujada amma bai ji ba gwamma kada zamanin ya zauna zamani mai tsawo ya ta'allaru min ra'asihi yana ciwon kai mai tsanani ta ji abdullahi ibn zubair a kusan shiga ran da za a kashe shi ya shiga lokacin an tsare shi a makka ya ce mahaifiya ta yi mama tura ta kai bango ana ta kira na cewa in miƙa wa ta sulhi da ni gashi kuma duk magoya bayawanci sun bi waɗanda ka gaba da ni bikin ka gani ko in bi ka waya ta ce tsakaninka da allah kana ganin bisa gaskiya kake ce tsakanina da allah ne a bisa gaskiya ta ce ta yi kanka ba da kai ta yi ka ci gaba da gwagwar maya haka cin ma ƙarshe ya ce an ka kashe shi ranka an ka rataye shi an ka ce ba a cire sai ko shi asma'u binta abubakar ta yi magana ta kuma ba ta magana hanyar ta zuwa masallaci ga shi an gice shi an kashe shi an rati jira aka ta ce wani abu ta ƙi magana kullum ta zo ta wuce shi masallaci ta dawo ba mai magana saboda gwamnati mai haka nan har ya bushe kan nan za ta wuce ta ce amma ana lihazar raki da an yi tarajjala haka wata ce wannan da an bisa dabba tuntuni bai kamata ya sauko ya tafi a ƙasa ba ka ce ha ta yi magana ta yi magana sai an ka sauko da shi an ka rai gawa ta وقال لابن عباس رضي الله عنهما نافع بن الأزرق Allah ya jarrabe Abdullahi Abbas da Nabi ibn al-Azraq ya kuda ya dunga cewa shi Abdullahi ibn Abbas wanda ha maza Allah ya ce Allahumma allimhu ta'wil Allahumma faqihu din alim wa allimhu ta'wil Allah ka ba shi fahimta addini Allah ka sanar da shi fasara alqur'ani da hadisi to sai shi Nabi ya ce innahu yufassiru alqur'ana bi ghairi ilmin Abdullahi Abbas yana da ƙarfin zuciya yana fassara ƙwar'ani ba da ilimi ba yana son zuciya kuma an ta tura mai masu jarraba shi allah ya sa su tabbatar da cewa lallai ya san abin da yake ya kawo fassara aya a ce ayi ƙwar'ani larabci ne laraba sun san wannan ma'anar da ka faɗa ka faɗa a ce i kawo hujja ya jawo baiti na laraba a ce ga wanda ma mutumin ma jahiliya faɗa dangane ga ma'anar wannan logarin amma dai aka ce gare yake yi kuma jahili ne bai san ma ƙur'ani ba jami'ar da ba su ma ɗanɗe lauta da fada an ce ma baka iya ba jahili kana da abuwa waka da sa'ad ibn abi waqas sa'ad ibn abi waqas wannan da aka ce ko sallah bai iya ba wanda yayi addu'a Allah bai taɓa mai da addu'a ta ba an ce an sallata mishi ba'adu juhalil kufati ba'alin jahilan kufa kuma shi ai shugaba yuzo na hu suna ta cuta ta yi waya kuru suna can inda hu la yusu na an yi salliya bai ma iya sallah ba sai na umar ya ce a sha ni ko sa'adu ba san komi gare shi ba illa alkhairi kuma dole in aika a bincika amma dai ban zaton gaskiya ne kada allah ya tabbatar da wannan zargi da aka yi mishi ya sauke shi ya tura delegate aka je kufa unguwa unguwa ana faɗin alkhairi shi ana faɗin alkhairi a aka zo unguwar da ya gabata sallah sai wani miƙe ce to tunda an ce tsakani da Allah dole mu faɗi gaskiya tsakanin mu da Allah sa'adu bai iya sallah ba kuma yana kasa yana kasa kuma duk na ƙarya ya ce Allah in ƙarya ya kai Allah ka jarrabe da yawancin rai da fitina ta rayuwa ta ko tabbata har ya tsobe da gashi rigiratai amma sai ya laɓe yana tsokanan mata za su cewa a karar makala ya ce wallahi addu'a sa'adu ce ta kama ni kai hankuri ba ni iya bari ya zo wata tsohuwa ta yi ƙara ta kan mayaci hilinta da gida ne kuma hili ne ne ta yi tsaye ta rawance ya ci iyaka aka zo ga rantsuwa ga shugaba ya ce shi kenan a je a hidda iyaka a tura mata wannan hila allah in karya ta kai allah ka halaka ta da shi an gama sai ta te kaddara sai ta yi rijiya wurin wannan hilin ta kwata gare shi da ta yi rijiya na aka shan ruwa ta yi tsawon da sai ta makance tana durum yaron nan ta faɗa ciki ta mutu addu'a sa'adar da aka abata to amma ji a ce wurin sarki musulmi umar ya kara ta ce kaza ya kai baya adalci zalunci ya kai kaza ya kai yana wulakar sadaka ne kuma ko sallah bai ya bai ce a ni da muka shiga musulunci muna haka da ya yatsu muka fara sallah shi ya fara zubar da jini a musulunci ce wai ni aka ca ban iya sallah ba to Allah ya sauke وقد نفي أبو يزيد البسطامي من بلده سبع مرات da amrul husain ibn isa an kori abu yazid al-bastami daga gare shi har so bakwai kuma da umarnin al-husain ibn isa lamma takalama abu yazid ulumin la ahada li ahadi baladihi biha fi maqamat al-anbiya wal awliya lokacin da abu yazid al-bastami ya magana da ilimomin da mutanen garin ba saba da su ba ya magana cikin sha'anin makamin annabawa da makamin waliyye sun ka ce ya yi ta waliyye bisa da annabawan Allah da haka na ya zamo kafin walam ya'ud al-bastami illa ba'da al-husayn bastami bai dawo garin shi ba sai bayan husayn ya rasu sun ba da zalika sannan baya ka alifahun nasu mutane suka saba da shi suka fahimci abin da ke kira kai ne wa azzamu suka girmama shi yana magana kan fana'i da sha'ahat shine mai cewa subhani ma azama sha'ani ma fi jubbati illallah sarki na ya tabbata mamakin girman sha'ani na cikin jabban nan ba komi sai Allah an kai tsit da yadda su ya dawo mutum da da suka ce aka rama galla an yi ta wasu irin maganganu masu girma da muka an su ya ce mai ce ka ce kaza ka ce kaza ya ce ni da kai na ce shi to me hana ku kashe ni ko ku yi jihadi ni ku yi shahada saboda ba fahimce shi ba ne mutum yakan yi fana'i cikin halara ta ubangiji sai ya dunga ba da labarin halaras sai a ji kamar shi yake nufi ya kai da ita ce ba ta ce inna ni ana lafi la'ilaha illa ana ba ko inna ni hada ta fi inji ita ce a inna ni ana lafi ana lafi ta ce la'ilaha illa ana ko ba a birni ba a isa da zikiri to inda ita ce yana cewa ni ne allah aka ce Allah ne ya magana da itaciya da halshenta to Allah da ya magana da harshen itaciya nan ya yi magana da harshen mutum ya abbato ciki mabakon kawai ce ƙalan lahu Allah ya ce subhani to sai ya cire ƙalan lahu amma na nufin Allah ba shi abu ya zidi ba ga ma'ana abin da ya kame haka in yi fana ya cikin hadara annabi sallama zai ta magana sai ka ji kamar ya ci shi annabi ne kuma ba annabi ya kame ba ba matsala ta ba ya ibadi ko kullukum dalu illa man adaytuhu manzo Allah na da bawa wa adda bayi Allah da haka sai a ce hadisi kudus to irin shine waliye kai su ba su gane ba ga fiqihu zahiri shari'a ya ce ba kai ne Allah ya ce da ku kashe ni ku yi jihadi ni ku in yi shahada da ku kashe ni ba da haƙƙi na ba da da wanzuru shadaha da ya irin wannan to daga baya suka gane su haƙirar ba shi وكذلك ظنون المصري شيما أخرجوه سنقوري من مصر إلى بغداد مقيدا مغلولا da mariga kawace kuma an kukunci hannu ne da waya ne kuma da aka ma hamadu na hambali radiyallahu ta'ala anhu to ba wai daure shi ba a kora shi kuma kun san ta yake da bulala ana bugun mutum kuma kila ma a daure igiya ce ko sarka ce ga dabba tana da dole bi doki da gudu da gudu kuma ga mare ga tsawon mutum ana biya na abu sannan sai an kabi shi wa safara ma'ahu ahlu misra ya shaduna alaihi bizan da kati aka samu wasu kuma kasan malamai za a samu aka samu wasu mutane daga misra suka bi suna kafa shaidun cewa zindiki ne ba musulmi ba ne wa kharaju muhammad abd al-fadl al-balakhi min balakh لكون مذهبه مذهب أهل الحديث من إجراء آيات الصفات وأخبارها على ظاهرها بلا تأويل ولا تجسس على علم الله تعالى فيها sun kori muhammad dabrin alfadalil balaki daga garinsu balak saboda mazhaba ta yi tana daidai da mazhabar malaman hadisi na gudanar da ayoyin sifofi da akhbar da sifofi a gudanar da su akan zahirinsu an ce inna allaha sami'un basirun ka bashi na allah mai ji ne mai gani ne ya allah ka ji ba ruwanka kai ma ka sai da haka ji tun wannan kunnen ba shi ka ji ba akwai dodon kunne shi ma ba shi ka ji ba kwakwalwarka ita ka ji kawai zai aika mata da sigilar sai kwakwalwar ta ji ta fahimta ta bada umarni ka abin da aka so ayi to ko kai baka sai balle ka sai da Allah ka ji ina ruwanka Allah na gani ina ruwanka wannan idon ba shi ya gani ba kwakwalwa akwai na'urar da ya kamata sigilar ta gani to walle Allah suka ce kai ka ce Allah shi ya san me ya gani inna Allah kaza to Allah ya ce kaza inna Allah kaza babu ruwanka ko ga hadisi ko ga ya ce haka ya addaidai suka ce injiwa kai kana gani kuma ka ce Allah na gani bayan Allah ce laisa ka misli shay'un ba abin da aka ma Allah to in kan gani gani ai ko zama iri guda da haka ya zama kafiri in ji su wai za a iya ce za a ba sifofi na cikin ayoyi da hadisai akan zahirin su ba da tawili ba ba da bincike ga ilimin Allah ta'ala ba ka ce sai ka gano haƙiƙa da Allah ka ne gaba ar-rahmanu ala al-arshi stawa Allah ar-rahmanu ya daidaita ga al-arshi tambayar ma amma da yace to al-arshi dai an santa daidaita ma an sani amma yadda Allah ya daidaita ba a sani ba kuma tambaya haka bid'a ne ko ita mana dan bid'a ya kore shi kada shi kawai Allah ya daidaita Allah kun ba Allahu ar-rahman sifa Allah ta rahama ta daidaita ga al'arshi to irin su ne shi Allah yi ne wani walamma akhrajahu alu balagh lokacin da mutanen garin shi balagh suka fidda shi aka kore shi qala lahum sai musu baka addu'a yace naza Allahu min qulubikum ma'rifatahu yana roƙo Allah ya fitar da ma'arifa sanin Allah cikin zukatan walam ya kharuj ba da zalika sufi min bala ma anna kan akasar biladin la sufiyata tun daga nan ba a koma samun wani sufi ya hito daga wannan gari ba ta cewa kahiyya wannan addu'a sun fi kowane gari yawan sufaye amma daga wannan sai Allah ya yanke musu wannan ni'ima da wannan baiwa ta ma'arifa saboda addu'a shi amma ban mamaki su sun san suna da girma na wurin Allah wanda Allah bai mai da addu'a su amma ba su yi sai in ta ɓaci kuma ko sun yi ba su addu'a Allah ya halaka makiyarsu don halakin an makiyar ga halaka ya baka wuri ba kai ya rayu abin da bai so ya gaya ci gaba shi ya daidai shi ya gwaninta amma don ya mutu tumi makiyanka ya rayu ko ya zama masoyi mataimaki ko ko ya zama abin nan da bai so ya dunga ci gaba wakazalika hakanan shahidu alal junaidu bil kufri sun yi shaida akan imamu junaidu da cewa kafiri ne kana ya takallau fi ilmin tauhidi da ya zama yana magana cikin ilimin tauhidi ala rubusul ashhad cikin mutane to amma da ya ga wutar gashi ne fasara yuqarriru fi qad baiti ya zama yana tabbatar da ilimin tauhidi cikin ƙwarya ɗaki ne kuma sai ya ce a bincika duk amintacci ne i sai ya tashi da kai nan ya rufe ƙofar gida ya rufe ƙofar ɗaki bakullan ya aje bisa kujera ko shuɗa ya zanne abu ne sannan a ci gaba da magana in an gama sai ce ya buɗe ma bai amince kowa ba kaga da abin Allah ne ya mutum sai ya bari ya huta amma ina kana na wa aqadu ala shaykh ibn abi hamzata majlisan ko jamrata ne ko raddi alai sun kulla mai mazauni majalisi saboda ya mishi raddi ni na kada san da yace ana ajtami'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa dai yana haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an kace ai ya kafirta aka zo aka tara malamai aka zana za a yi mukabala da shi kila bai masu ɗin da malar haruna ba ko ce ai mata ta ma tana gane a nai ba ko ni ba ce mata ta ma na gane shi wanda zai ma bai taho daga nan ya lizimci gida ne dole walam ya kharuj ila al-juma'ati bai koma hita ba sai dai in zaya juma'a daga juma'a ya dawo gida ne dole hatta ma ta hayar su wara mawudu kufri suka jehe shi da kafirci wabil qawli bi bahatil khamr suka jefe da cewa ai ya halatta giya walliwa ya halatta liwadi kuma ko wannan sai an samu shaidu kuma akila ana iya rantsuwa ta kafara kuma kila sai makusanci kwarai wanda ba za a zaci ƙarya gare shi ba wa'annan kuma suka ce ana shaida cewa labisa fidelin gayar da daddare yana sa janjabi wa huwa yashbahu zinnar irin kayan kiristoci wannan da aka daura aka kunkuru haka a saki wani abu na abu da aka ci a cikin dare yana sanya janjami yana zuwa coci wato kirista ne shehi musulunci ya ce mai da sauyi kallon yayi وأتوا به مقيدا مغلولا من الشام إلى مصر suka zo da shi ana abin ɗaurewa da mari abin kukun cewa hannuwa ne ga waya ne tun daga sham har zuwa misir aka taho da shi wadda mau a ba madayana bizan da kaci kuma sun jihi abu madayana algaus da cewa zindiki ne wa aka raju min bajaya bijaya ila tilbisan suka kore shi daga bijaya zuwa garin tilbisan fama ta yi rasu wani bin can aka rufe shi wa akhrajul hakima tirmizi imamu tirmizi al hakim sun kore shi hina sannafa kitabahu san da ya littafin shi ilalu shari'ati sunan ta kenan illoli na shari'a to dalilai da hujjoji da abin da ka sa a yanke hukunci iri kaza wa kitaba khatimul awliya da littafin shi guda kuma khatimul awliya su addalisa aka kore shi garin wa an karu alaihi suka yi mishi musu bi sababi hadaini kitabaini saboda wannan littafi biyu da yi wa kalu suka ce imamu tirmizi faddala al-awliya a alal anbiya ya fifita waliyyai bisa ga annabawa da aka ya zamo kafiri wa agala zu alaihi suka kaurara mai aka kausasa mishi dole shi fa jama'al kitabaini kilayhima ya tara littafan nan su biyu duka wa alƙahu ma fil bari yadda ya watsa su teku dole shi shi da kai ne ya doka Allah sa bai kone ba ya je dai teku ya je wa littafan ba an huta ba sai Allah turo kihi ya haɗa littafan sai ba an daɗe ya ce bakin gulbi ya amaye su lahiya lau an kai ta amfani da su har yanzu akwai su yanzu wanda ya kai girman littafin da ya yi a jewa gulbi Allah ce makihi ta ya haɗe kuma ka aje mana da an ka daɗe allah sauwa da sai sa kihin ne ta ganga ya amma da ta wani yadda suke an ka turo sun ka wanda shi amma kun je da an kai mishi ya je wa littafan nan duka cikin gulbi babu tala'ado ma sankatu sai wata kiwon ya ta haɗa da tawar nan sai ni na shekaru ba su yawa sun malafasa tuhuma sannan ta je ta amaye su wani tubiya bihin ma aka ta amfani da su wara mausa dan bonna abdullahi bil qaba'ihi sun jefi shi ba saduna abdullahi da miyagun abubuwa wa akharu suka kore shi ila misr har zuwa misra hatta ma ta hayyar zuciya na haka nan sai ka shirya na amma kakka da mu ka dogara ga Allah ka ta hakuri Allah ya kiyaye ku صلاة الفاتح صلاة الفاتح